أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يولى غبا الشرين دا أكو غوتن ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليدة أغيهدو دا أربعين دا دايا كما يو شادي يرغى وتن بقي ميلادية دبو بيدا أشرين أولنا مجلسي نام ميتار البركة da muke gabatar da darasi a cikin littafin hifzul umri na babban malami al-imam al-hafiz abul faraj abdurrahman ibn ali ibn al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala wannan littafi na hifzul umri littafi ne da ke batu akan mahimmancin tsadar rayuwa da lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dan adam littafi ne da ke bayani akan yadda dan adam ya kamata ya kula da rayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a matsayin aro da kuma lokutan da aka bashi tun daga shekarunsa har zuwa watanninsa har zuwa makonninsa har zuwa kwanakinsa har zuwa awanninsa har zuwa mintota har zuwa sakwanni muna fasa babi na ƙarshe babin da ke bayani akan asbabu tadyi'il umur dalilan da suke jawo ake wasa da lokaci waɗanne dalilai ne suke jawo ɗan adam ya zama yi wasa da wannan lokacin mai tsada da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mushi ya bashi domin ya bauta masa a ciki in yi wannan bautar ya samu rabo na har abada ranar gobe alkiyama rabon da ya kasance baya yankewa rabon da ya kasance da babu bakin ciki a cikinsa babu damuwa a gefe guda wal iyadu billah in dan adam ya wasa da wannan lokacin sai ya je ya tsinci kansa a cikin azaba wacce take babu azaba kamar ta Allah ya tsare mu muna za mu wannan zai zama majalisun mu na sha hudu insha Allah ta'ala a cikin wannan babi na uku asbabu tadyi'il umur dalilan da suke jawo mutane suke wasa da lokutansu suke tozarta rayuwarsu ba sa kula da ita kuma ba sa cin gajiyar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ta lokaci Allah ka tsare mu daga wannan hali mun faɗi sabubba wasu daga ciki a inda limamin jauzi ya faɗe su a matsayin shimfiɗa sannan kuma sai ya zo ya ware wani yi bayani kansa na farko shine tulul amal tsawaita buri dogon buri mutum ya zama yana da dogon buri a rayuwa wannan yana sa ya zama ba zai kula da lokacinsa ba domin tunaninsa ba yau zai mutu ba ba gobe zai mutu ba ba jibi zai mutu ba ba sati mai zuwa zai mutu ba ba wata mai zuwa zai mutu ba ba shekara mai zuwa zai mutu ba a yana tsammani ya rayu wa yarju an ya isha ilal mashidi fatansa shine a ce ya kai lokacin da ya farfare sannan kila ya mutu to wannan yana cin ababen da suke jawo dan adam ya zama yi wasa da lokacinsa sababi na biyu bayan waɗancan da al'imam ibn jauzi ya ambace su a shimfiɗar wannan babu shine ta'adilun raha gaggauto da hutu mutum so yake ya huta bai son shan wahala shi so yake yanzu ya huta alhali babu rayuwa babu hutu a cikin duniya babu hutu a cikin duniya an halicci dan adam da kada khalaqnal insana fi kabad al-imam al-hasan al-basri yace yukabi da mashaqqatil hayati Allah ya halicci dan adam ne domin ya zo ya gwagwarmaya da wahalhalin rayuwa in ya fita daga wata wahala to zai tsinci kansa a cikin wata wahala Allah ka sauƙaƙa mana الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يتي أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا جعفر بن أحمد قال حدثنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت البناني رحمة الله عليه قال ثابت البناني رحمة الله عليه كيشي وثابت ابن أسلم البناني mun yi batunsa a baya an ambata mana wasu daga cikin maganganunsa masu tsada da kuma halayensa na alkhairi a kula da lokaci yake cewa kana silatu ibn ashyam haƙiƙa silatu ibn ashyam wato abu sahba shi ma mun yi batunsa a baya shine mijin mu'aza mu'aza ɗaliban na na'isha radiyallahu ta'ala anha ummu sahba to shi wannan silatu ibn ashyam din ya kasance ya hudu ila aljubbanati yakan fita bayan gari in an ce aljubbana al'ardu sahawiyya sahara bayan gari to shi ne suke ce masa aljubbana shi yasa hatta filin idi ake ce masa jubbana saboda kasancewarsa bayan gari ne fa ya ta'abbadu fiha sai ya tafi bayan gari ya ta ibada saboda gudariya ba wanda ya gan shi وكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون amma sai wasu matasa sai su zo su wuce shi suna wargi kuma suna wasa yalhuna wa yal'abu suna wasa suna wargi malamanmu suna tattauna akan ne bambanci tsakanin allahu da alla'ib وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو تو اللعب دع اللهو suka ce wasu daga cikin malamai suka ce al-la'ib wasan da ya kasance ana yin shi da wata manufa kamar misalin ne kamar kwallon kafa ana yin kwallon kafa saboda manufa wasu sukan yi wannan kwallon kafan saboda motsa jiki wasu sukan yi kwallon kafa saboda caca ko wasu kuma sukan yi saboda kashe lokaci to irin wannan sukan ce mata al-la'ib al-la'ib amma idan aka ce Allahu wasan da ya kasance babu manufa irin wasan yara shine Allahu wasu kuma malamai suka ce ma'anar su dai amma tunda Qur'ani ya zo da su ya ambace su a matsayin aka ambace su kowanne kuma hadhihi al-hayatu dunya illa la'ibun wa lahu to kowanne kenan na da ma'anarsa ko da mu a hausa ba mu da ma'anarsu da ta bambanta su kai to tabbas a cikin harshen larabci wanda harshen larabci mun san sa harshe ne mai yalwa wa mauni bi uqmin fi shababi falaitani aqimtu falam ajza li qawli udati وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي له وإضاتي وقال كوفا كيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات إن حافظ إبراهيم هنا سوف تلوغ اللارج توشيني سيس سي جنس يلهون ويلعبوا سنا ورقيكم سنا واسع شيء يزوتي واكن وكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون wasu matasa sai su zo su wuce suna wasa suna wargi irin dai abin da aka san matasa suna yi tun a can zamanin da akan samu irin matasan nan shababul ari ma taraku shi'aran lana fi dini illa khayyabuhu ko to to balle yanzu wannan zamanin namu Allah ya fitar da mu fa yaqulu sai ya ce akhbiruni an qaumin aradu safaran sai ya ce musu ku bani labari a game da wasu mutane sun yi niyyar za su yi tafiya fahadun nahara an tariq sai suka kasance tsawon yininsu sai suka kauce ma hanya hada suka kauce ma hanyar daidai wa namu billai da dare ya yi musu shikenan kuma sai suka kama bacci mata ya ƙaƙa'una safara yaushe kake tsammanin za su gama za su kai inda suke son su je yaushe kake tsammanin za su yanke tafiyarsu har su kai inda suke son su kai duk matafiyi yana da inda yake son ya kai duk matafi yana da inda yake son ya kai shi yasa saboda shauƙin ma ya kai inda yake son ya kai sai zama yana da marahil ko manazil marhala inda zai ci zango saboda ya dan samu ya dan lallashi zuciyarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru shu'batun min al-azab a wata riwayar shiqqatun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba to to to to duk matafiya yana son ya kai inda yake son ya kai to a'a waɗannan su matafiya ne da rana sai su tsaya kawai shi kenan sai su karkace ma hanya za su kano daga zaria sai su ba hanyar kaduna kajo shi za su tafi za su kaduna daga zari sai su ba hanyar kano ko su ba hanyar jos ko su ba hanyar zamfara kuma daga zaria kuma inda suke son su je kano sannan idan suka yi ta tafiya ba a kan hanyar daidai ba in dare ya musu kuma kawai sai su samu wani waje kawai su yi baccinsu in safiya ta sake su ci gaba da tafiya akan wannan hanyar da ba ita ce hanyar da za ta kai su inda suke son su je ba mata ya ƙa'una safar yaushe za su yanke hanya yaushe za su kai gari mata ya ƙa'una safarahu yaushe kake tsammanin za su yanke tafiya su kai inda suke son su kai babu rana haka yake ce musu sai ya musu magana cikin magana ya musu wannan zaurancen ya musu wannan kwatancen ya musu wannan azancin na magana da su yake ai tafiya ce dan adam yake domin tafi zuwa lahira to duk in ya kauce ma hanya da rana abinda aka dora shi yayi ba zai yi ba kaga himarun bin nahari jifatun bil layli ce jaki kawai a da rana in kuma dare ya zama mushi ya kwanta ya bacci shike qala ثابت البناني يتشي وكان كذلك يمر بهم فيعظهم sai ya kasance shi ma sai ya shuɗe wata rana ya gansu fa ya izuhum sai musu wa'azi fa marra bihim zata yawmin ran nan kawai sai ya zo zai wuce wajen waɗannan matasan da suke wargi suke wasa wa qala lahum hadhihi almaqalata sai ya musu wannan magana yace musu me akhbiruni an qaumin aradu safaran فهادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقطعون سفره يتي مصحكا mutane ne suke son su yi tafiya amma da rana sai su kauce ma hanyar da suke kai da daddare kuma sai su ce bari su ci zango su yi bacci in suka tashi da safe kuma su ci gaba da tafiya ba akan hanyar daidai ba kana tsammanin yau za su kai garin da suke son su je ya sake faɗa musu wannan faqala shabun minhum sai wani matashi daga cikinsu ya ce innahu wallahi ma ya'ni bi hadha ghayrana ce na rantsi muku da Allah ba wasu mu yake nufi ba mu yake nufi magana ce cikin magana yake mana nahnu bin nahari nalhu da rana dai ga mu nan yanzu wargi muke muna shagalin mu irin yadda matasa suke wa bil layli nanamu in kuma dare shi kenan shi tishib mu je mu kwanta ni bacci ba alwalar bacci babu addu'ar bacci babu kwanciya da ɓangaren jiki na dama to me kake tsammani a shi kenan kaga jifatun billaili himarun bin nahar da daddare sun zama mushi da rana kuma sun zama jakuna shi kenan ai wargi ai shirme ai abin da ya zama na harigido da baragada shi kenan ثم تبع صلة فقنن كو سيشي شي دي زي بي صلة ابن أشيم أبو الصحابة إن دي كي تفيا يجيب وتنشي ما زي بيش فلم يزل يختلف معه إلى الجبانة ويتعبد معه حتى مات بوشي با yana zuwa tare da shi su tafi bayan gari wai ta'abbadu kuma su yi bauta tare ma'ahu tare da shi hatta ma ta wannan matashin ya rasu Allah ya cece shi a cikin wannan kissa tana karantar da mu yi ma mutane magana cikin hikima a cikin hanyoyin wa'azi manya-manya akwai almau'izatu bil hikima kamar yadda Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi ma mutane wa'azi to kai musu wa'azi da hikima kai musu wa'azi da hikima الكلمة الحكمة حكمة الكلمة الحكمة حكمة مجانا تهكمة تو أكالاش sai ta ja mutum ta kai shi in ka ja shi da ita baka san inda zaka kai shi ka kai shi inda baka zata zaka iya kai shi ba tana jawo mutum kun gane to kun ga na farko ce sannan na biyu yana karantar da mu kakka yanke ma wasu mutane ƙauna a lokacin da kaga suna kan hanyar da ba ta daidai ba sannan na uku burin mai wa'azi ya kasance in son samu ne duk waɗanda ya gansu ba kan daidai ba su dawo kan hanya amma kai ya sa wannan ya zama shi mai burinsa na tilas a'a ya sa a ransa ko da mutum ɗaya ne ya shiri ta sanadiyyarsa to annabi sama ya masa alkawari la'an ya hadiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am gara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyyar ka da a ce an baka jajaye ruwa raƙuma wato dukiya wacce take maɗuɗuwa sannan na hudu shine darasin yana nuna mana yadda mutane suke shagalta da son hutu sai su zama sun tozarta lokacinsu waɗannan shababun yalhuna wa yal'abu matasa ne ba abin da suke yi sai wargi da wasa su ɓata lokacinsu a kan abin da suke tsammanin shine zai ba su hutun zuciya kuma ba zai ba su ba waɗannan wasu daga cikin darussan wannan kissar ta sila tubuna ashiyam abu sahaba rahmatullahi alaihi mijin mu'aza rahmatullahi alaiha قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة بن شوذب ضمرة عن ابن شوذب ابن شوذب شيني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن أحمد عبد الله بن عمر صحابي بقى عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ما لم قرآن يقول ما لم حديث محدث ومقرئ ما لم نا قرآن كما ما لم نا حديث يا رب شكرا تدري أكد أربعين دبيو إن تشمع لمن قرني ناهدو توشي ونن ابن شوذب بن عبد الله كينا يشي سمعت فرقدا ناج فرقد ابن الحجاج فقد ابن الحجاج wasu malamai suna cewa shine as-sabahi as-sabahi wasu kuma malamai suna cewa ba shi bane kamar yadda imam ibn hajar ya tattauna a cikin akan wannan matsala a cikin lisanul mi'a ba abin abin nan lisanul mizan lisanul mizan to faqad ibn al-hajjaj malami ne shi ma cikin malaman karni na hudu يقول هنا إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل yaga wasu ‘yan son hutu ba sa son aiki kawai hutu a huta in wannan zamanin namu da kake ganin shi mai wahala duk abin da zai ba matasa wahala ba sa su shi yasa ga sace-sace nan ana son jin daɗi ana son a sa shadda mai tsada ana son a ci daɗi amma ko ba a son shan wahala shi ke sace-sace la shirya innakum labistum siyab al-faraghi qabla al-amal ha kun sa kayan gama aiki kafin ku yi aiki mutum ne sai aka ce za a yi aiki ko sai domin shi ya ji ya dauko malam malam da ya ciki da wando ya sa hula a gaban goshi ya sa takalmi dan tsarere kuma ga aiki na an ce za a yi kila gona aka ce za a je kaga wannan labisa shobal faradi qabla al'amal ya sanya kayan gama aiki kafin ai aiki akwai kayan aiki alam tarau anna al-fa'ila idza amila ba kwa ganin mai aiki idan zai yi aiki kaifa yalbasu an adna siyadihi ya yake sanya kayansa waɗanda suka fi kaskanci mutum zai yi aiki sau tare al'ada akwai kayan aiki idan inda suke da kayan aiki ne akwai kayan safety da kaga mutum ya sa wannan su ne siyabul amal kuma kaya ne da ba a cin kwalliya da su in mutum ka ganshi ya sa lakwat sannan ya sa hular kwano za a yi aiki a kaga wannan ba kayan cin kwalliya ba ne ba kayan ganin sarki ba ne ba kayan sallah ba ne kayan aiki in ka ga likita ya sa laptop ɗinsa ya sa wannan hular mai kama da ta kicin ta kuki zai shiga cikin abin da zai shiga cikin tiyata aiki zai ba zai sa malam malam ba in ka gan shi ko a cikin gari ba aiki zai ba ya gama aiki ranar to ba za ka gane cewa wannan medical doctor ba ne ba za ka gane sojiyan ba ne to a ku sai kuka fara sa waɗannan kayan na kwalliya kafin ai aiki alam tarau anna alfa'ila idza amila ba kwa ganin mai aiki idan zai yi aiki kaifa yalbasu adna thiyadihi ya yake sa kayansa waɗanda suka fi kaskanci fa idza faragha idan ya gama sai ya wanka ولبس ثوبين نقيين في قجاجيا سا كاين سريدا دا وندو أسن دا أسن نقيين وندا سيك تبتتتو وانكا كوغو غوكي لما سابديني ثم يلبس ثياب الفراغ بعد العمل daga nan kuma sai ya sa kayan kayan gama aiki kenan bayan an gama aiki haka ke to ku menene wannan me wannan magana take nufi tana nufin duk mutumin da ke san ya huta alhali da ya aiki ba to fa ka annahu labisa sauban farari qabla al'amal ya sanya kayan gama aiki alhali da ya aiki ka nemi hutu kafin aiki wanda ya saba ma tunani mai kyau ya saba ma fitra salima lafiyayyar ɗabi'a ba ta yi da haka ba ka ce kai so kake ka huta alhali lokacin hutun ka bai yi ba mun faɗi ran nan suna faɗa suna cewa man ya fi sigarihi fa sai sarihu fi kibarihi duk mutumin da ya huta ya yi aiki ya gaji a lokacin da yake yaro to in ya girma sai ya huta in ya girma sai ya huta ai akwai hikima sai a ce mutum ya kai sinu taqa'u ya kai shekarun ritaya shi kenan sai ya dawo ta wasa da jikokinsa wannan ya cire mishi hula wannan ya jage min shi wannan ya wasa da shi wannan ya zo ya tofa mishi miyau shi kenan ba yi da wani abu da zai yi in Allah ya taimake shi shi mutumin Allah ne shi kenan kuma sai ya ƙara runguma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba inda za a gan shi sai masallaci ba inda za a gan shi sai zaman sulhu ba inda za a gan shi sai wani kulla alhairi wannan dattaku ya kyau ce tsufa ya kyau tsufa ne alhairi ke kaga wannan ke to amma mutum ya ce shi hutu yake so ya yi kafin ya yi aiki to wannan ya saba fitra salima ya saba ma al'aqlu salim sannan ya saba ma sunna kauniya ta Allah yadda Allah yake gudanar da duniyarsa innama ta'ti ar-rahatu ba'da al-amal sai an yi aiki sannan ake shi yasa sai ka ji Allah kullum yana amfani da ba'u sababi ko alba'u sababiyatu tilkumul jannatu bima kuntum ta'malu kaga bima wannan ba'un din malaman nahu suna ce mata alba'u sababiyatu ba alfa'u alba'u sababiyatu ba'un ce ta sababi ai bi sababi amalikum sababin aikinku ya jawo aka baku wannan matsayin sababi to kaga arraha ta'ti ba'da al'amal la ta'ti qabla ba a hutu kafin aiki ka ce kai so kake ka huta ɗalibi ne kawai shi kenan yana da jarabawa a makaranta kawai shi kenan sai ta baccin shi kawai an yi mishi magana cewa ina huta ne saboda ina da jarabawa a'a kaga wannan hauka ce amma idan ya gama jarabawa shi kenan to daga ranar sai ya tafi duk inda zai je je ya huta amma an raha qabla al'amal haza junun wannan nau'i ne na hauka to haka faqad ibn al-hajjaj yake ce ma mutane yake cewa ku kuna son ya tufafin gama aiki kafin ku yi aiki kaga hutu ce daga duk mutumin da ke son hutu kafin aiki to sai kaga yana tuzarta lokacinsa أخبرنا ابن ناصر وعلي بن عمر قال أخبرنا رزق الله وطراد قال أخبرنا ابن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثني عبد الرحمن الأزدي قال حدثني معدان بن صبرة قال سمعت أحمد بن الزبرقان قال أحمد بن الزبرقان يكي سمعت عبد الله بن المبارك na ji sayyiduna abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin malamai manya-manya mun yi batunsa a baya malami ne mai dukiya malami ne wanda ya kasance daban yake a cikin abin nan kuma yana daga cikin waɗanda suka fara rubuta ilimin hadisi littafin hadisi shi ne farkon wanda ya fara rubuta littafin hadisi alal abwab a cikin mutanen khurasan ko shi ne farko wa awwalul jami'i lil abwab jama'atun fil asr biqtirabi قبل جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك ولد المبارك شيني ابن المبارك رحمة الله عليه عبد الله الخراساني babban malamin hadisi kuma malami ne wanda ya kasance mai kuɗi mai dukiya shafaɗi yana da wata ɗabi'a duk shekara sai ya ce maka ka kawo kuɗi sai ya ce ma mutanen garin su kawo kuɗinsu za a je hajji irin hajjinsa na da da ake yi idan ka kawo kudin hajjin ka kamar irin kana adashin gatan nan kana tari a wajensa shi kenan sai ya zama shi ne shugaban aikin hajji shi zai jagorance ku an tara kudin a wajensa duka kowa kuma an rubuta rasit an ba shi cewa akwai kudin shi kaza shi kenan in aka tafi kawai sai ta muku hidima kawai kaza ta a kudin ka ake yi aiki duk abin da kake bukata sai ka zo wajen shi sai ya baka kai kai in ka ce za ka sai ka za a sai maka kuma tafiya ce irin tasu ta kafa ba jirgin sama ba lokacin in aka yi aka yi aka yi aka yi in aka gama aikin hajjin aka dawo sai ce to kai ka kashe kaza a cikin kuɗinka ko eh shi kenan sai da ko kuɗinka duka sai da maka da su ko sisi ashe wai shi ne zai maka hidima a cikin kudin shi yake maka hidima abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi sannan wata shekara ya taba tafiya aikin hajji in wannan tsarin na tafiya aikin hajji shi kenan zai tafi aikin hajji kawai sai ga wata matashiya ta zo wata bola kawai ta fasi idan mutane sai ga ta ɗau mushi sai ya rika binta a hankali har ta kai gida sai ta shiga bayan ta shiga sai ya aika ai sallama da ita sai ta fito sai ce mata baiwar Allah na ga kin dan mushi me zaki da mushi sai ta ce Allah madaukakin sarki yana cewa fa man yurra ghayra baghin wala adin wala isma alayhi fa man yurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim mutum ya shiga matsi zai ci mushi so daga iyayena sun mutu sun banni da kanni ga su nan babana ya mutu babata ta mutu ba mai kula da mu kaga mu mun shiga cikin almufahu shi ce ta je ta fito da wannan mushen da ta shiga da shi ta je ta fito da shi shi ce ta yar shi ya kira yaran shi daga cikin yaransa wanda jaka kuɗi ke hannunsa ya ce ka ware mana abin da zai mai da mu gida daga nan inda muke mu koma garin mu Khurasan ka ware mana idan ka ware mana sai mu ga sauran nawa ne aka ware aka ɗiba abin da zai kai su har gida ba tare da sun shiga wahala ba sai ce duka kuɗin a ɗauka a ba wannan baiwar Allah ta je ta kula da marayu shi ne wannan kaga shine kiran da aka yi tama masu dukiya aikin hajjin da basu samu tafiya bana ba da umarar da basu samu tafiyar ta bana ba su ciyar da bayin Allah su taimaki bayin Allah bayin Allah suna cikin wahala babu kudi a hannun mutane bayan babu kudi a hannun mutane sannan kuma kayan masarufi sun yi tashin gauran zabi sun yi tsada abinci ya yi tsada a wannan ƙasar irin ƙasar nan tamu ce ake samun irin wannan abinda malaman kimiyyar tattalin arziki suke ce masa deflation da inflation diddani la yajtami'an lakin lahuma yajtami'an fi watanina wuta da ruwa ba su haduwa waje daya amma sai a Najeriya ga ba kuɗi a hannun mutane kuma ga farashi na kayayyakin masarufi yayi tashin gauran zabi Allah ka fitar da mu to to masu dukiyanmu abin da ake ta musu wa'azi ce da yawansu sun fi son asara ta ba ta fada musu da yawansu ba ka gane masu arziki ne su ba a sanin suna da arziki mai yawa sai idan an damfare su ko sai idan kidnafa sun zo sun kama su sun nemi cewa a ba da miliyan kaza to nan ne za ka gane shi suna da kuɗi amma makwabtansu ba su gane suna da dukiya wannan rayuwar ba ta musulmai ba ce to abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi abin da ya ce sannan shi yana da fahimtar bai kamata malami ya je fada ya je ya haɗu da gwamnati yana da wannan fahimta ko to shi abdullahi ibn mubarak ya kulu yana cewa inna salihina fi ma madha lallai mutanen kirki a cikin abin da ya gabata na zamani ko al-imam abdullahi ibn mubarak yana cikin malaman karni na biyu karni na biyu zamanin su ne da al-imam malik rahmatullahi alaihi ya rasu karni na uku bai shiga ba dari da wani abu ya rasu to amma yana cewa ka inna salihina fi ma maza lallai mutanen kirki salihan bayi a cikin zamanin da ya gabata kanat anfusuhum tu'atihim ala alkhairi afwal rayukansu sun kasance suna bin su akan alkhairi afwan a matsayin suna so rayukan suna so idan za su yi sallah cikin jin daɗi suke sallah in za su yi sadaka cikin jin daɗi suke sallah za su suke sadaka in za su yi azumi cikin jin daɗi suke yin azumi duk abin da za su yi na ibadar Allah da alkhairi to suna yin cikin jin daɗin ransu ransu ya fi su san su yi ransu ya fi san jikinsu ya aikin wa inna anfusana amma mu rayukanmu la takadu tu'atina illa ala kurhin ba su son su bi mu su aikata aikin alkhairi illa ala kurhin sai mun matsa musu mala abdullahi mubarak malami a karni na biyu yake wannan batun ya yi rayuwa da tabi'ai tabi'ai tabi'ai almajiran sahabbai sahabbai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsiransa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine hawa biyu tabi'ai malamansa sai sahabbai iyayen malamansa amma yake wannan batun cewa magabatan mu tabi'ai da da sahabbai su rayukansu sukan so su bi su a aikin alkhairi kuma rayukan nasu amma mu rayukanmu ba sa so su bi mu su aikata alkhairi illa ala kurhin sai mun matsa musu fayanbaghi lana an nukrihaha sai ya ce ya wajib a gare mu matsa ma rayukan mu ce sai sun yi rai bai so ka ce sai kayi ranka bai son yin abu alkhairi ka matsa ma ran naka ka ce sai kayi shine shine busiri rahmatullah alayhi yake faɗi a cikin mimiyarsa ai ko burda yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma ma hadaka nusha fattahin wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu qayd al-khasm wal hakam خاجني ورائها وهي في الأعمال صائمة وإن هي استعلت المرأة فلا تصل شيء كسابة مرنك لشيء كقي مسبيئة ko da sun zo sun maka nasiha to nasiha su sharri ce sannan kakka ɗauki ranka ya zama maka alƙali kaka kai masa ƙara kaka kai ƙara wajen ranka domin ba zai ma adalci ba in ranka za ka bi to ranka ba abin da yake so sai hutu shi yasa ba haushe ma ce shi dangin gora ne wai sai daban iska sai daban iska rai dangin gora sai daban iska sa suke cewa hiya nafsuka in lam tashghalha shaghalatka hi ranka idan baka bashi aiki ba shi sai baka aiki kuma wani yana cewa nafsi ila ma darrani da'i تثير آلامي وأوجاعي كيف احتيالي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي يتي نفسي داء هو نفسي دائي إلى ما ضرني كي kullum raina yana gayyata ta ne zuwa abin da zai cutar da ni kuma kullum tufiru alami wa auja'i wannan ran nawa kullum yana tayar min da raɗaɗɗuka da cututtuka amma kuma in tabin shi sai ce kai fahtiyali min aduwi ya za in yi dabara in guje ma abokin gabana in kana aduwi baina adla'i alhali wannan abokin na yana tsakankanin kasusuwan a wadata kaga abokin gaban ka kana tare da shi kullum aduwun min dakhil suna cewa aduwuka yakunu sahlan idza kana min al-kharij wa idza kana aduwuka min al-dakhil fa kayfa tasma'u bihi abokin gaban ka yana cikin zuciya yana cikin tare da kai yake ka kulle kofa da barawo kuma yana da makami ka kulle kofa shi ya makale a wani waje ko karkashin gado sai mutum ya yi bacci sannan ya tashi kaga kaifa iyalu kabir ya za ka kai masa dabara amma idan a waje yake to za ka san dabarar da za ka iya yi wani zuwa ma in ba cikakken barawon ba ne kai wasu dabarbarin da zai gudu to kun ga shi ne wannan to rayukanmu in ji al-imam abdullahi bin mubarak hada fi asrihi wa kaifa bi fi asrina yarhamuna Allah a zamanin sa yake wannan batun to ina ga zamanin mu أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثني مالك بن دينار مالك بن دينار ليلة شمان يمن يما لمي تابعي الإمام مالك رحمة الله عليه الإمام مالك بن دينار رحمة الله عليه إيه دقت شمن يمن يما لمي نا نا نا نا نا نا نزهد ينا دقرن شر رواية ما قم مالمين زاهد يتي حدثني شيخ ونمالني دتيجو يا بان حديثي أدرك الصدر الأول shi yana cikin malaman zamanin farko wato sahabbai ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'idu ashaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya kasance yakan masahabban sa wa'azi fa yaqulu ara'aytum nafsan in amaha sahibuha shin kuna ganin rai idan me ita ya bata ni'ima yaji yadda kuna ganin rai idan me shi yaji yadda shi daɗi inna amaha sahibuha idan me shi ya ji yadda shi daɗi wa rafaqa biha kuma ya sassauta masa bai wahalar da ran nashi ba zammatu gadan qaddam Allah to ranar gobe alkiyama sai ran nan nasa ya zarge shi ka tsaya ranka ka ce kana bin shi ai abin da yake so shi zaka bai ba ka san ranka ya ɓaci ba ka san ranka ya sha wahala kai kullum duk inda hutu yake nan kake to na gobe alkiyama sai ranka ya zarge ka a gaban Allah kamar yadda ake cewa a cikin wannan maganar duk da sanadin ta na da rauni fa in khalafaha idan ko mutum ya saba ma ransa wa ansabaha ya dora ma ran nashi gajiya wa atta'abaha ya gajiyar da ransa madahatu gadan qaddam Allah azza wa jalla to ran shi sai ya yabe shi ranar gobe alkiyama kamar yanzu malami ne da ɗalibi malamin nan da uba da ɗa malamin nan zai rika ma ɗalibinsa abin da ɗalibin bai so amma sai nan gaba zai gane abin da ake masa ai shi yasa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yace abin da ake ce ma tausayi ba wai shi bane ka rika yin yace a'a ka yi ma wanda kake san kake tausaya mawa abinda nan gaba zai ji daɗinsa ko da a lokacin kana masa baya jin daɗi tausayi ne yake sa likita ya gwalje ciwonka ya gwalje shi ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko ya ɗauko ma ruwan wanke ciwo ya wanke da shi ya ɗauko jibi ya sa ya shafa ko cin shanshan bale kamar yadda ake cewa da hausa ya shafa kana ihu kana jin zafi amma wata rana kuma daɗi za ka ji ka zo kana gode mishi kwage ita ce wannan turanka haka ake buƙatar ka mishi sai ka saba masa sannan zaka ji daɗi wannan asirin yana wannan hadisin yana da rauni daga ciki dai na farko haddathani shaykhu akwai jahala a cikin sa man huwa zaka shaykh ba san ko waye ba ba san ko waye ba sannan a cikin sanadinsa akwai sayyar ibn hatim al'anzi shi za'ifi kamar yadda malamai suka tabbata fatikum anfusakum allati baina jambikum ko fatikum anfusakum allati baina jambikum ce to garan ku nan wannan ran naku ku kula da shi wanda ya kasance a tsakanin sasannin jikinku guda biyu ku kula da shi shi ake magana kansa so da ka saba ma ranka in ranka yana son hutu kakai ana buga misalin yadda kaifa yukhalifu insanu nafsahu yaya dan adam zai saba ma ransa akan abin da ransa ke so an ce a Sheikh Usman ibn Fudi rahmatullahi alaihi wata rana yana zaune sai ya ce ma ya ce a kawo mishi kaza aka je aka kawo mishi kaza da kwale sai ce a je a yanka ta aka je aka yanka ta ya ce ga a gasa gashi yake so a mishi aka gasa da abubuwan gashi ne aka zuzzuba mata duk kayan daɗi aka kawo ta kanshi na tashi a gaban shehu ana kawowa sai da shehu ya ballo kamar ka ce cinya ya gutsuwo cinya zai ya kai ba ta haka sai ya aji sai ce aje a bada ita fi sabilillah sai ce haka za tu khalafu nafsu yace haka ake saba ma rai yace ina zaune na ji a duniyan nan ba abin da nake son in ci in ba kaza ba ne wannan amma sai da aka kai wannan matakin na ce to ba kai rai ba kai isa ba labudda an tukhala sai an saba maka to rai hutu yake so kamar yadda bahaushe ya faɗa dangin gorai to ka saba masa kakka nemi hutu kafin lokacin hutu bai yi ba ka bari in lokacin hutu ne sai ka huta kuma sannan dama ba raha haƙiƙiya a duniya ba wani hutun gaske a duniya قال أبو بكر وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القارئ قال قال محمد بن المنكدر babban tabiya imamu Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullahi alaihi ya ba ya ya ci Muhammad ibn al-Munkadir ɗaya daga cikin tabi'ai almajirin sahabbai ne kuma yana cikin ruwatu na na malik yana cikin malaman alimamu malik rahmatullahi alai ne yana cikin ruwatu alkutubi sitta shi alimamu muhammad ibn munkayyar malami ne malamin hadisi malamin fiqh sannan kuma zahidi abidi yace inni khalaqtu ziyad ibn abi ziyad yace yanzu nan da na taho na baro babban malami ziyad ibn abi ziyad wanda sa'an sani karinin sani sa'an sani abin da ya shafi ilimi wa huwa yukhasimu nafsahu fil masjid yana tattaunawa yana musu da ransa ransa na cewa kaza shi kuma yana cewa ba za a yi ba ransa na ce masa a cikin can birnin zuciyarsa kayi kaza shi kuma yana ce ran nasa ba za a yi ba shine yukhasimu nafsahu al mukhasama shine wani ya faɗi kai ma ka faɗa kuma ka saba masa shine ake ce masa al-mukhasaba shine suke cewa li kulli za'am khas duk abin da wani ya ce to wani zai masa masa ko ba a kotu ba to yukhasimu nafsahu fil masjid yana masallaci yanzu na bago shi yana yana yana yana musu da ransa ransa na cewa yi kaza yana cewa ba za a yi ba يقول جلسي ينا رنس ينا شيء ما رنس زونا أين تريدين تذهبين غينا إنا كشي سنكتتي رنس نا شيء واي فتح مثلا شيء تفون وجه شي كم ينا شيء ما رنس رن يزونا بزيف تبا أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد yanzu kai raina so kake ka fita ka tafi akwai wajen da za ka ji wanda ya fi masallaci kyau akwai wajen da za ka je wanda ya fi masallaci kyau تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان kawai abin da kake so shine kai zagaye-zagaye kaga gidan wancan kaga gidan wancan ga su ne ta tsawo nuna fil bunyani cikin amaratu sha'a da manzo sama ya faɗa wa an tara lufafat al-urat al-alata ri'a ash-sha'i ita tsawo nuna fil bunyani kaga yan ƙauye wanda suke tafiya ba takalmi ba su san takalmi ba ba su san sa tufafi ba a daji suke ganye suke sawa ko su sawa liki su rufe gabansu da bayansu shi kenan haka suke yawo ba tufafi amma ƙarshe ta kawo nuna filibin ya ne ko sai su dawo suna yin gasar gina gidaje masu tsawo wane ya yi gida mai kaza wane ya yi kaza in ma burgewa ce za a yi sai mutum ya samu wani kwari ya zama ruwa ya cika shi sai ya ce mu haɗa akwari jiwai ya ciki sai ya ciki shi sannan ya yi mai gini ma dika ture duk wanda ya zuce a rikaci ai gidan wane ne amma da za ka je ƙauyensu sai ka sha mamaki in za a je ƙauyen sai an yi tafiya kilomita 500 ko 600 in aka je sai a ce to daga nan kuma mota ba ta zuwa wajen sai dai babur in aka hau babur fi ai tafiyar dubu biyu naira dubu biyu za ka biya akan mashin sannan in aka je daidai aka gama a da mashin sai a ji wani waje sai a ce ai ba mashin ma bai bi sai dai a ɗora ka aka raƙumi ko ka taɓa hawa ko baka taɓa hawa ba ana kaiwa wani waje sai a ce ai nan kuma bakin kogi ne raƙumi baya iya tsallakawa sai an zo da kwale-kwale ba jirgin ruwa ba kwale-kwale a can kwale-kwale an ce kwale-kwale ba na inji ba kenan wanda ake fito da fulafulai amma an ce jirgin wato shine na gaskiya ne inji kenan to daga nan ne za a hawara sai a je garin su ko ina shi kyauta to ina za ka kaje ka riƙa ganin wani gidan suwa na can gidan suwa na can gidan suwa na can wancan gidan wani ne wancan gidan wani ne shi kenan ya sa maka san duniya ما لك في الطعام إلا هذا الخبز والزيت ba abin da zan baka ya kai raina malaki kai a larabci rai mace ce amma da hausa namiji inda za ka ji suna fassara suna cewa ya ayyatu han nafsul mutma'inna ya ke rai a rai namiji ne da hausa rai namiji da hausa amma dai da larabci to mace ce an nafsu لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أغني إن النفس لأمارة بالسوء بعد إن النفس لأمار با والشمس وضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكاغا شيني وانا ها ها قوم تشي to shi ne malaki fi ta'ami illa haka illa hada al-khubz wa zaitu ba abin da zan baka ya kai ran nan nawa wanda kake so face ni in baka al-khubz wa zait in baka waina wa zait da mai shi ce az-zaitu na kakken mai al-khubz da abin da ya kasance an ana ana kwaba fulawa sai a ko kuma kullu sai ya zama an toya shi ana ce masa khubz shi yasa an ka ce ma kosai khubz ba kai kuskure ba in ka ce ma fanke khubz ba kai kuskure ba in ka ce ma alkhubz ga nan khubz ma khubz ba haushe ce alkhubz alkhubz wa ma laki min athiyab illa hadani thawbani sannan ba ka da wani tufafi ya kai raina da zan sa maka in ba waɗannan tufafin guda biyu ba abinda zai rufe min al'aurata وما لك من النساء إلا هذه العجوز sannan ba zan auri wata mata in ba wannan dattijuwar ba mata ta ɗaya ta ishe in ji shi afa tuhibbina an tamuti kana son ka mutu qalat ana asbiru ala hada ransa yace zan haƙura haka shi yake magana yana ba kan shi amsa ba قالت أنا أصبر على هذا zan jure akan haka kaga yaya kiran sake a gari waɗannan da abubuwan da ya lissafa ne ne na daɗi a ciki kamar yanzu alkhubzin na a ce biredi kenan irin biredin nan jaka kule nan bcg kaga ana ci ana ci to to to to to cikin cikin cikin cikin shi da annabi sama ya ce asafar shu'batun min al'azab to daga ci akwai akalu khubz dan bcg biredin kuntuwa ai to to yi jaka kume ba kage dai sun ya rika lafutan mai a ce man gyada ba komai a ciki sannan sai kaya guda biyu sannan sai mata kuma ya siffanta sai ce a jus tsohuwa وأخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه دق سجلنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دق مأيكي صلى الله عليه وسلم يشي ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أشن حديثي إن جنتتش ما جلس قوم مجلسا والله متاني بستقى زماء وان مجلسي با مجلسين وجن زماء وجن دعكي زماء شيني مجلس اسم المكان na jalasa ya jilisu sai ismul masdar ism abai ismul makan din sai zo majlis to ba wasu mutanen da za su taba zama a wani wajen zama dandali makwalla matattara mahada kofar gida bakin shago wajen tukuban mai tsire bakin kemis da wuraren da mutane dai suka saba ma kansu su zauna kuma ya zama musu ciwo da fitina in ba su ji ba wallahi tallahi wani wani ba zai iya zama da matar shi ya minti goma sha biyar ba amma zai iya yin awa goma sha biyar a majalisi ana fira ana fadin kila wakala ana fadin kila wakala amma minti goma sha biyar matarsa ba zai iya zama ya bata wannan ba wanda kada an ya kuna min haƙƙiha so ka kira zai zama haƙƙinta in baka kira shi haƙƙi ba in baka kira shi haƙƙi ba yana cin husnul mu'ashara yana cikin kyakkyawar rayuwar aure mutum ya zama da iyalinsa tasma'u minhum wa yasma'una mink ka ji nasu su ma su ji naka a tattauna a nan ne ma kake seta musu wasu fahimce fahimce wani abu kila da suke da shi na tunani mara kyau ka seta musu shi to amma a'a matarka ba ta da wannan minti goma sha biyar ɗin ƴaƴanka ba su da wannan minti goma sha biyar ɗin amma hatta wajen da kake zama ya shaida alama ka yadda ka san kafafuwan annabi ibrahim a makama ibrahim haka wani waje da wani yan zama yake zama ya alama shi a wajen kullum a nan zai zauna a yi fira kuma a faɗi ƙila wa ƙala allah shirya to manzo su ne ce mutane ba su taɓa zama a wani wajen zama ba fatafarraqu ala ghairi dhikrillah kuma suka rabu ba akan ambatan Allah ba zaman da suka yi ba na ambatan Allah ba ne ba ibada ba shi sa Allah ce la khaira fi kathirin min najwa an najwa ina ake an najwa al aslu fi najwa an yakuna al aslu fi najwa an takuna fi majlisi in za a yi najwa su tari ana warewa ne a zauna a wani waje munaja za a tattauna to ba ambatan Allah ba ba kan wani abu za a tattauna kan ya za a yi a gyara wani kwalbati na unguwa da ya lalace ba a'a ba tattauna ake a kan gidan wane wane ya rasu ya za a yi a kula da gidan shi ya za a yi a keta rayuwar 'ya'yansa ba shi ake ba fira kawai fira duniya a zagi wancan a ci mutuncin wancan a kalama wancan a ce wane ya kaza shugaba wane ya kaza gwamna wane ya kaza sanata wane ya kaza kwalla an buga kaza shi ce nan firan mutane illa tafarraqu an misli jifatihima face sun rabu kaman mushen jaki ku duba fa manzo sun ce jifa amma ta me sima aljifatu nafsuha mazmuma domin domin mushe ko na rago ne mushe ko na rago ne ba a ci to a'a kuma sai aka ce jifatu hima illa tafarraqu an mithli jifati hima jaki da ma al-aslu fihi al-hurma asalin jaki haramun haramun ne cikin cin jaki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحوم الحمر الأهلية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية مغزتم يا هنا شنا من جاقنا جدا يا هنا شي حرام لي to kaga haramci biyu jifa sannan kuma ta hima mushe na jaki haka waɗannan mutanen zazzama haza nau'un min taqbihi halatihim wannan malamai malamai suna ce masa at-tashbihu huna lit-taqbih garbu tashbihi huna at-taqbih malaman balaga manufar yin wannan kamanceceniyar ita ce ne at-taqbihu munan halin su yuqabbahu haluhum ana nuna halin da suka shiga mummuna ne wasu malamai suka ce nan fatafarraqu ala ghairi dhikrillah shine ay taraku kafarat al-majlis was salata ala rasulillah su kima annabi sama salati sannan ba su kafaratul majlis ba ana buƙatar duk majalisin da aka zauna to amma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan bayan kuma amma manzon sama salati a yi kafaratul majlisi sannan sai a tashi duka waɗannan ma'anonin za su ɗauka ko dai ya kasance a majalisin da za a tashi ba ambaci Allah ba ko kuma majalisin ba na ambatan Allah ba ne kwata-kwata an zauna ne domin a yi fira a faɗi abubuwan da aka ga dama kaga wannan me yake jama mutane wannan shine neman hutu neman su huta wa kana dhalika almajlis alaihim hasratan yawm alqiyama kuma wannan wajen da suka zauna ranar gobe alqiyama shi ya zama musu da na sani ranar gobe alkiyama sai ya zama musu da na sani da sun sani ba su zauna a wannan bagiran ba kaga wannan shi so daga Allah shirye mu Allah kare mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da waɗannan ni'imomi na lokuta da na rayuwa da na lafiya da ya mana Allah subhanahu ta'ala ka tsare mu daga asarar duniya da ta lahira Allah madaukakin sarki ke albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله